بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren lahadi ne daren shashin ga watan rabil akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga muka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 20 ga watan 11 shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne zai mana kaset na 765 daidai cikin jeragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala kuma taken karatun shi da karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki azurta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam ya azurta mu da amfanuwa da su duniya da ƙiyama ana jinmu da sauraronmu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadithu salafiya wadda ke namba 4 madarka ciwar gaskiya ne a zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani gina a wannan gari na zaria dauke da wasu makarantu daban-daban don cimma manufofinsa na da'awa muna roƙon allah da nufi kuma allah ya taimake mu idan ba manta muna cikin kitabul jihadi wasiyar wato batattarar bayanai game da jihadi da wani tarihi bangare tarihi na manzan Allah sira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama makon da gabata mun kwane akan babu man qasama al-gani matafi gazwihi wa safarihi wato babun da ya tattauna halarci in an gama yaki tun a garin da aka yaka din an samu ganima ya halasta a raba ganima hakan nan ko akan hanya ballantana in an dawo gida mun ji wanda ta ce magana rajiha al'amari na kuma ga imam ne abinda ya fi zama maslaha ga musulmi shi zai zaɓa in ma ya raba tun a can in ma bari a kan hanya ko ya bari sai an zo gida ina ba ta amfanci wannan yau babin mali ce babin idza ganimal mushrikuna malal muslimi thumma wajadahu al muslimu wannan babu zai bayan idza ganimal mushrikuna malal muslimi idan mushrikai su samu ganimar dukiyar musulmi kamar yadda muka yaƙe su muka ci ganima Allah ya kiyaye su ma suka ci nasara suka samu dama ai za su ci ganima koko to ana nan an zo yaƙi sai suka samu ganima suka kwashi dukiyar musulmi wata ran eh ko kuma dukiyar musulmi ta ratsa ta garin su suka rike a matsayin mene ganima shine ganimar mushrikuna malal muslimi to ana nan kuma summa wajadahul muslimu ana haka sai kuma ga musulmi ya tadda wannan duke tashi da kafaranta suka samu a matsayin ganima ko ta gudu can suka kama a matsayin sun kama dukiyar abokan yaki to ya za a da wannan abin yadda surar take shine kafirai sun samu ganimar yaƙi cin dukiyar musulmi ko kuma ɗin fuska da muka bayar to yin sai Allah sa aka sake kwabzawa aka ƙara bugawa sai musulmi suka ci nasara akan kafarai din kun fahimta to a wajen ganima da aka tarkato haka sai naga ga mota ta fijo ko osit misali ko kuma wace sura ce ko menene a cikin kayan da aka samu na ganima ko kuma ga takobi ta mai gwal a jiki ko kuma wasu abuwa in ba kuma ta bi bayan kan takobi a samar da kayan aduwa eh to zuwan nan yana cikin kayan ganima ne ba da iko da shi ko ko zan ɗauke dukiyata za a bana matsancin daga asali nawa ne wannan kun gane fiƙin da ke bukari ke so tabbatar mana yanzu wannan abu ka samu ya koma mallaka ni ya kubuta a wajena kenan mallakan musulmi ce gaba ɗaya yadda ban da iko sai dan an raba shi cikin na ko ko a tun da ni musulmi ne su kafirai da ba su da ikon mallakan dukiyata tana na hanyar matsayin dukiyata kun bace wani abin ko to shi ne malam zai tattauna mana bai dai yanke ba saboda saɓani da ake shi kamar al'adar bukhari dama idan matsala akwai saɓani wa lokacin bai cika yanke bayani gaba ɗaya akai ba Allah samu dace malin sai ce wa qala ibn umayr haddathana ubaydullah bin nafi an ibn umar radiyallahu anhuma qala dhahaba farasun lahu fa akhadahu al'adu fa dhahara alayhi almuslimuna fa rudda alayhi fi zamanin bi zamanin rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa abaqa abdullahu falahika birrum فظهر عليهم المسلمون ورده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام بخاري وقال ابن منير Abdullah ibn Munayyir yake cewa an fahimta to wannan kaga ta'aliki ne wannan mu'allaq da malai kawo Abu Dawuda da Ibn Majah sun fitar da shi da isnadi ingantacce Ibn Munayyir yake cewa haddathana Ubaidullah ubaidullah ya ba mu hadisi an nafi' daga nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma daga abla da umar Allah kara masa yarda kale ce zahaba farasul lahu wani doki nashi ya gudu fa akhadahu al adu sai abokan gaba suka kama dokin a matsayin ganima kenan aka ce da abin da ya faru abla da umar ya zabar doki ya kai farmaki sai wani kwari ya sa suka zabe suka fadi gaba daya shi dokin sai ya riga abdullahi sai cikin kafare sai suka kama a matsayin ganima ba kuma abdullahi ba zai je kwato ba a lokacin to ana nan a haka sun kwace fa zahara alaihi muslimuna sai musulmai suka samu nasara akan wannan doki ya zo cikin dukiyarsu na ganima kenan wataran ba an yaƙi kenan farudda alaihi sai aka dawo da abdullahi dan umar dokinsa ba daga cikin ganima ba kenan fi zaman rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan ya faru ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan mun kalli wannan fuska kenan kenan wannan mai da dukiyar abla dan Umar da aka yi zuwa gare shi zai zama hadisi ne marfu'i kenan in har haka ya faru a zamanin manzon Allah ina fatan fahimta to za mu ji saban da ke ciki wasu kuma sun ce hadisi ne mawqufi shi sama bukhari bai yanke hukuncin kai tsaye ba sai malai ce sai ke cewa kuma ji dan abin nan sa nafi ke cewa wa abaka abdullahu wataran kuma an saki haka da abla dan wadai wani bawa nasa sai ya gudu an ce an ji yakin yarmuk musulmi za su na akwai wani yaki da aka fafata aka sha wuya a cikin sa yakin yarmuk da aka yi da sabai da mutanen rumawa mutanen wannan kinsoci a lokacin zamanin sai da abubakar allah kara masa yarda wanda an kashe-kashe an kashe musulmai da yawa manyan sabai da sun abin nan har abu sufyan shi ma a lokacin ya makance aka harbi idan shi ko aka makantar da shi matar shi hindu tana ga cin wanda suka yi kokari a wannan rana kuma in sojoji musulmi suna gudu tana ga cin wanda suke dawo da su ta ringa ta sa mata suka tara duwatsu ana jifar duk sojan da ya gudu dole dai suka koma aka gwabza har aka samu nasara a kai shine ake ce waqa'at yarmuk yaƙin yarmuk to nan ne sai wannan bawa na Abdullahi Umar da ya ga cewa kamar za a ci musulmi nasara sai ya gudu shige cikin kafarai kaga zama dukiyar kafarai kenan to ana nan shine ce falahika birrum wannan bawa sai ya gudu ya hadu da rumawa fa zahara alaihimul muslimuna sai musulmai suka ci nasara akan wayannan kafarai faraddahu alaihi Khalid ibn Walid Khalid dan Walid wanda shine commander in chief a lokacin sai dawo da Abdullah dan Umar wannan bawa nashi bai sa shi a cikin ganima ba ba'dan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan abun na bawa din ya faru ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama a lokacin sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yarda jama'a kun fahimci wannan abun to marwaita wannan hadisi din bari mu karasa shi sai mu ji saban da aka yi tsakanin marfu'i ko makofi malin suke tawa haddathana muhammad ibn shari qala haddathana yahya عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبد الله آه، أن عبد الله بن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرس لبن عمر آر فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله قال أبو عبد الله آر مشتق من العير وهو حمار وحش أي هربا to abin da yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar Muhammad dan Bashar ya ba mu hadisi qala haddathana Yahya yace Yahya ya ba mu hadisi an Ubaidillah daga Ubaidillah qala yace akhbari Nafi Nafi ya ba hadisi anna Abdullah abdan li ibn Umar lalle wani bawa na Abdullah dan Umar abaka ya gudu falahika bir Rum sai ya hadu da ya riski Rumawa can kafarai kenan fa zahara alai Khalid bin Walid da aka yaƙi aka yaƙi sai har ɗan wali ya ci nasara a kan suruman sai sami ya kamo wannan bawa ɗin farar da hu ala abdullah khalid sai bisa cikin ganima ba sai bai da wannan bawa ga blad ɗan umar an fahimci wannan abin ko sai yake cewa wa anna farasan libin umara kuma wani doki na abdullahi ɗan umar ara ya gudu ya karce falahika bin rum sai ya shige cikin rumawa ya riski rumawa a dai wannan lokacin kenan fa zahara alaihi sai khalid ya ci nasara akan shi ko kuma shi abdullahi din amma zahiri wannan khalid ne kenan ko faradduhu ala abdullahi sai zama sun mai da wannan doki ga abdullahi dan umar kun fahimta kun ga a wannan ruwayar ba a bayyana a lokaci a zamanin manzon Allah ya faru ko ba zamanin manzon Allah ba babu an ittifaki akan mene magana bawa a bayan manzan Allah ne ko ba ma magana doki a can ya ce zamanan nabi sallallahu alaihi wasallama a wannan ruwayar kuma ta Muhammad dan Bashar sai bai faɗi lokaci din ba sai malai ce qala Abu Abdullah Abu Abdullah yana nufin Imam Bukhari kenan sai ya ce arra ita magana arra lafazin da yake ce arra falahi bil rum din nan sai ce mushtaqqun min al-ayri an tsago ta ne an ciro ta daga kaman al'ayyar sai ce wa himaru hashin shi asalin al'ayyar shi ne jakin dawa sai amma ce amma ai haraba abinda ake bi shi a nan wajen shi ne dokin ya gudu ɗin ina fatan fahimta sai ma ce ƙala haddasana ahmad bin yunusa ƙala haddasana zuhairun an musa bin ankuba an nafin an bin umar radiyallahu anhuma أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن وليد بعثه أبو بكر فأخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه مالن سيتي حدثنا إمام كاتي حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس يا بام حديثي قال حدثنا زهير إتي زهير يا بام حديثي عن موسى بن عقبة دقى موسى بن عقبة an nafin daga nafi adibin umar radiyallahu anhuma daga bula ɗan umar allah ƙara masu yarda annahu kana ala farasin ya kasance na kan wani doki yau malakiyar musulmuna ranar da musulmai suka haɗu da abokan gabansu a yau malakiyar musulmuna aduwahum kenan ko wa amirul musulmi na yau irin khalid ibn walid kwamandan musulmi a wannan ranar shine khalid ibn walid kaga wannan sai kayar bayyana mana mene bayan manzon Allah ne musamman sai ce ba'athahu Abu Bakr sai na Abubakar ne ya aika shi a matsayin komanda kun bance wani abun ko Allah saka masa alkhairi Khalid ibn Wali ya kamata da araye sunan shi araye makarantu da sunan shi saboda wannan bawan Allah Khalid ibn Wali ba karamin taimakon mu musulmi ba tun da ya fara tun daga yakin mu'uta da ya fara yaƙi tun da annabi ce saifullahi masu zarar takobi haka kawai zama ɗin duk inda aka wani tija-tija aka kasa kaiwa in aka tura khalid sai ya ci wannan yaƙin bai taɓa zuwa yaƙi allah bai ba shi nasara ba hatta na muta ya kuga yanci nasara tun da an dawo sojoji gida ko ba haka ba to haka duk inda ya je yarmouk sai na abubakar a lokacin ya tura da sojoji suna ƙoƙarin dannawa da agama yaƙin yamama garin sun musulmatul kazzab kenan ko sai aka ce to su je su danna wajajen ƙasan farisawa sojojin sun fara cin suna yaƙi can wajen nan kuma akwai sojin da aka yi danna wajajen ruma su ma sai ya zama rum sun haɗa wani jamo ƙarfin sojoji da yawa za su dannu sai abubakar ya ga in aka bari wa'annan sojojin da ke ƙasar rumawa ɗana wajen sham kenan aka danne su to an raunata mu can tun da an firgita farisawa in ba na mantawa ƙaƙa bin amur a lokacin ya je ɗan ruguza sai annabi sai umar ce khalid da shi da sojojin shi ya ɗebo sojojin su juya su koma sham ya je in ya je shi ne kwamanda da lokacin abu ubaida ibn jarrah shi ne kwamanda a lokacin sai aka ce to khalid je in ya je abu ubaida shi zama shi ne mataimakin shi amma khalid shi ne kwamanda in chief a lokacin haka aka je khalid ya wata dabara abubuwa dai ga sunan na ban sha'awa a cikin tarihin khalid ibn walid tafiyar za ta kai wasu kwanaki da yawa kuma za a iya fada in gobe ko jibi Khalid ga kuma to lalle yana buƙatar ya zama yana nan za a fara yakin nan ya tara sojoji cewa ko ba mu shawara ya za a yi mu kai wannan tafi ta kwanaki ta sati daya mu yi ta a kwana biyu ko kwana uku ina fatan fahimta to ka san soja ba umarnin shi lokacin kawai kawai ba cewa ba zai yi bane kawai aka zauna a kasabta a kasabta wani sai ce ya san gure ce ya san akwai wata barauniya hanya amma matsalarta ba rijiya ba kaza babu kaza akwai hawalhalu akwai ana yawan mutuwa ma a hanyar khalid ce to an samu hanya kuwa ina ba ta fahimta to ya za a yi shi kenan sai wanda ya bashi ce to amma yana da wata shawar hayau raƙuma a samu manyan ƙosassu raƙuma su je su sha ruwa su sha ruwa shi tai ka san raƙumi yana ajin ruwa a cikin shi idan aka je duk inda muka je muna buƙatar babu sai mu yanka raƙumi ne sai a matsa kayan ciki sai a sha ruwan shi haka kuma aka yi sai ga su kawai kafirai suna ganin sai nan da sai kawai tsulum sai ga su kalin a garin yarmouk a fatan fahimta suna girki kawai ce ba za a zauna ba kawai a fada masu kawai sun ji an faɗo rigiki kacce saboda a yaƙi ba a son wasa da fursa da fursa ta zo kawai aka abin nan aka ake wannan yaƙi din da yawa na ce muku musulmi sun mutu a lokacin kaburkan suna can wajen mashahid ne ma yanzu akan je a ga wuraren a ziyara in taka mutane a wajen Allah samu dace to sai na abubakar da ashe a lokacin Umar ya so a cire Khalid saboda duk inda Khalid je sai ya ci nasara sai Umar sai ce kai gaskiya a cire Khalid abubakar ce sai saboda mene ce ai in aka bar Khalid yana ta wannan sai musulmi su dauka cewa in ba Khalid musuluncin ba zai ba za a ci yakin ba kuma yana yanke shawara shi da kanshi ba sai ya tambaye ka ba ina ba ta fahimta da dai wasu ne da umar ya kalla na maslaha abubakar mai cewa ni ba zan cire shi ba dama tun da naɗa shi zama kwamanda ai dama dole akwai abin da bai bukata sai ya dawo gare ni to na ba shi dama kano kuma hanyar yanke hukunci na ga kuskure ba ballanta nan tambaye shi akan wani abu ba na toma shi kuma da san rai kuma cewa to ya je ci nasara to ai dama abu da ke nema kenan takwabin Allah ce zarara in na cire shi ne wa ne wa Khalid azaba ne ma'ana in na cire Khalid na punish din Khalid kuma na punish dukkan musulmi kenan domin matsalar za ta shafi musulmi da mun je yaki da an je yaki in aka ce ba a ci nasara ba dukkan musulmi su damu in aka ce an ci nasara kuna za ku yi takabbara kuma don aka cire aka ce an je an samu filo a yaki kaga ba za a ji daɗi ba kuma da haka dai dage abubakar dagi sai da khalid suka bada wannan yaƙi din jama'a na fatan fahimta Allah saka musu da shi da abubakar da sauran sabai da alkhairi wallahi wannan juhud da suke shi ne muke wannan musun cikin jin daɗi malam wannan aikin da suka yi da jininsu da rayuwarsu da dukiyarsu wallahi shi ne muke wannan abu Allah kun fahimta Allah saka musu da alkhairi kaman kaman malam abubakar gomi ne don da addu'a da'awar sunna zaka cewa yana ya ci gaje abubakar gomi don da yawon aji ya ci gajiyar izala ina fatan fahimta suka zo suka yanka da wahala da komai da komai ka ba a kyamar faɗin alkhairi masu alkhairi sai dai kai ɗan iska ne mugu munafiki shi ne munafiki bai san a faɗa alkhairi shi kullum shar ne a bakin shi shar ne a zuce shi ko ba ka bane ba Allah ne samu dace to yake cewa ba asahu abubakar sai na abubakar ya aike shi a matsayin kwamanda fakhadahul adu sai abokan gaba suka kama wannan doki na abla dan umar falamma huzimal adu da aka ruguza abokan gaba aka ci su nasara aka ci su yaki radda khalidun farasahu sai khalid ya dawo da abla dan umar dokin sa jama'an fahimci wani abu ko to a wannan wajen kun ga akwai saɓan ruwayoyi kaga maganar dokin a wannan hadisin na ƙarshe ya na aushi aka yi shi kenan a zamanin sai na abubakar bayar da son manzan allah kenan ina fatan fahimta a wacce ruwaya ta abdullahi ɗan numeri kaɗai ni ce a zamanin manzan allah aka yi wannan shi kawo saɓan da ya sa wannan bai yanke hukunci ba shi sa sai malamai suka ce to a tafi ma ala ayi halin ko da hadisin bai zan marfu'i ba a bashi asali ne mawqufi an fahimta to amma ya faru ne da ɗamuɗamun rasuwan manzan Allah safai suna nan cike a madina a lokacin kun fahimta sai zama mene kenan ka ijma'i sahaba da haka hukuncin tabbatacce ne idan aka irin wannan dukiyar musulmi aka gano ta to ba ta cikin ganima musamman dukiyar da arga an san sanadiyar gudu da tsabace wata a cikin lokaci din jama'a fatan fahimci wani abu Allah samu dace malam ke cewa babu man takallama bil farisiya war ratana babun zai mana bayani game da mutumin da ya iya magana da farisanci yaren farisa yaren iraniyawa a yanzu kenan dole in an ce farisa a wancan lokacin tana da faɗin ƙasa fiye da yadda muke ganin ta a yanzu in an ce farisa iran na ciki wani ɓangare na iraki na ciki afghanistan tajikistan uzbekistan duka a lokacin duk farisa ne to kuma kaga yaruka ne kamar munan najeriya suna da yare daban-daban akwai fashto a kowane wani to a takalce man takallama bil farisiya wanda ya magana da farisanci shin yayi laifi ko ya daidai war ratana ana ce ratana ko ritana ar ratana shine magana a jamanci duk magana da ba larabci ba suna ce shi ar ratana idan mutum ya zama yayi magana yana cikin magana sai jiho kalma ɗaya biyu na farisanci ko kalma ɗaya biyu na wani yare shin wannan abun laifi ne ko ko ba laifi bane shin ma mutum zai iya zuwa ya koyi waɗannan yare ɗin ko ba zai iya koya ba to in kun kalli kitabul jihadi da imam bukhari ka wannan babin kai ma za gano dalilin sai ka kashi anan wajen waye zai gano abin da yasa buhari kullu wannan babi din ka a duba sharhi eh ce da mutumin da yake yaren wasu farisawa ko na ajamawa ya yi dai ko bai daidai ba zahiri shi ne akwai diplomatic issues haka za su faru waɗanda wasu za a wani abu ko kuma zo muna yaƙi da su sai su wani yaren da ba mu sani ba ina fatan fahimta kaga sai a ba da mu kenan ko yawa to shi ne yana so na maka cewa yin hakan ya halasta ai hasali ma manzon Allah sai da aka Zaidu ibn Haritha ko cewa ya je ya koyo yaran wane yaran Yahudawa da yaran wane saboda yace bai amince musu ba da haka idan muka je muka tashi yaki zaga an koya shi sa ku ga a rundunar sojan Najeriya ko ta duniya ma sai ga akwai man yare a duniya da kowace runduna sai an samu sun yi wannan yare din da haka idan ka je NDA in ba dan yanzu da aka lalata lamarin ba zaga ana koyar ana koyar da Arabic ana koyar da French da hausa da sauransu ina fatan fahimta saboda wani su ne manyan yaren duniya sannan a cikin ƙabilun kuma ana samu an san wani da wani haka sun iya kaza saboda in mun tafi mu amince misali mun bata hanya a cikin garin su ƙasar misali to a za mu gane hanya ko mu gane waje kaza waje kaza kai baka jin yaren su shi ba jin yaren su ko ta wancan dan zuru wai sun faɗa da balarabe wani bahaushe ne mawaƙi ko wai sun balarabe da fada da balarabe ko ce shi ya dogare shi ma dogare shi ya ce mai shi ma bejin shi ma bejin shi to aka tafi haka ba shine sai aka ce to wannan yana cewa kenan dan a samu aminci babu laifi idan an samu an koyi irin wannan abu ina fatan fahimta sai dai kamar da makatu a muslim je cewa ba za mu yadda yaran su idan ne namu yaran ba na musulunci al'imam ibn taimiyya cikin littafinsa iqtida'u siratul mustaqim ya tattara matsala da yawa ya kawo maganin cewa lalle ilallan yaren larabci shine yaren addinin musulunci shine official language na musulmi wanda kuma ya kamata musulmi su ba kula sosai kuma ya yawaita maganu da yawa akan matsalas har ma ya kawo magana imamu shafi da kira cewa idan har ka iya larabci na iya larabci to ba daidai bane in mun haɗu mun ga wani yare yaren kakanninmu da iyayenmu sai mu juya yaranmu na addinin musulunci saboda Allah ya wata hikima ya sa mu ta zama guda ɗaya mu musulmi ya sa alƙur'aninmu ya zama guda ɗaya mu musulmi yasa aqidar mu ta zama guda ɗaya mu musulmi duk wannan aqidu da kake gani sun bar musulunci ne kaga aqida da yawa daban-daban amma alqida guda ɗaya ce akwai tauhidul aqida aqidar musulmi guda ɗaya ce to haka nan addinin musulunci ya hada mu a wani yare guda ɗaya in kai baka tafe ne ko inyamur ko bahaushe ko bazaz dole dai zama kana larabci kuma dukkan muna larabci wanda ilo sai ce ka ni da ban iya larabci ba ba ka karanta fatiha an ka zo yin sallah da yaren gidanku kake kuku da wani yare hada larabci kake karanta ko ba haka ba za ka karanta sura kai subhanallahi alazim larabci ne to akwai an yirfa an hada mu akan yare guda daya shi yasa imamu shafi yakin cewa to in mun hadu kai ka aya na iya shikenan sai mu larabcin mu ina fatan fahimta kaifa anta ba hada kai kaza kaza ita buga wa malam kuma yanzu larabci ya zama wani fashion ka lura kana zo cikin taron jama'a kaga wadan uwanka wasa zai aka ce ah masha Allah mataji ita kaza kaza ta sai ga idan da ajiju ana kallon ku ya fi ka zo kana turanci silans ƙarshen ta ka zo kana turanci silans kana turanci wani shi bai iya ma wrong ka stupid abin wani riga tsaki ba kama iya ba ina fatan fahimta Allah ne na sha gwada duk da ka je ga wani ustazi a je abin nan sai ga kawai an da ana kallo sai ga kuma wasu abin ma na fasa sha'awa har ba ba musulmai ba arna kuma wanda arnancin ya zauna a zuci sai kuma suna jin haushinka saboda su sun san larabci yana da alaƙa da addini ina fatan fahimta so fashion ne a ringa shi amma dai gaskiya rike larabci magana da shi bai zan bai kasa da matsayi na musahabi ina fatan fahimta don haka lalle mu kula da wannan din amma bai hana mu je mu koyi turanci mu koyi faransanci mu koyi canisanci ba saboda mu samu aminci a cikin gidajenmu da addininmu da sauransu ala samu dace sai dai idan ka yi wannan yare din shine imamu al-aini kawo cewa to ko zai zama gulma kai da ni na iya ka iya chinese na iya chinese sai yazo cikin hausa na ganka zai ce a can can can can muke ta abin nan irin akai wurin caccace din nan malam ina fata fahimta eh kawo sai muka tai yannan ya halasa ko bai halasa ba ai ne ce wannan ba daidai bane saboda zama irin abin da annabi hana daidai ne da inda annabi ke cewa kada kuna tafiya ko ku bi su ware su je su mene suna su sirri ko kuma ku uku ne kuna jin yare misali kuna tafiya ko uku ɗaya hausa kawai ke ji ku kuma kuna jin hausa kuna jin katafanci kawai kuna tafiya arabu sai ji kuku niyo kuna ta katafanci ko bin kawai kaga da hana irin wannan abu to kawai sai ka zo cikin jama'a ka yi canin sanci kawai shikenan sai ko ka juwa kuna ta bana canin sanci kana kallon mu kuna dariya ko kuma kuna wani kaga sai ka ce wannan ba daidai bane gaskiya sai a bari inda maslaha ta kama sai a yi da shi Allah samu dace imam bukhari cewa qala qawlullahi azza wa jalla da fadin Allah madaukakin sarki wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum da sabawan yarukan ku harsunan ku yare kenan da larabcin an ce al-lisan ana nufin ne al-lugha wal lahja ina fatan fahimta da ikhtilafi alsinatikum da sabanin harsunan ku yarukan ku wa alwanikum da saɓan launukan ku dina ga cikin mene ayatullah wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin ko Allah ya ce daga cikin alamomin da za su nuna maka Allah da ikonsa da iyawarsa shine mene khalqus samawati wal ardi halittun sammai da ƙasa wa'annan sun ishe ka ka yadda da Allah ka gane Allah ka miƙa wuya akan ga Allah madaukakin sarki ka dai duba da saman take ka duba da ƙasa take ka duba abin da ke cikin su ka duba arzikin da ke ƙasa mala eh yanzu manoma suna ta kwasar wake suna ta kwasar arziki ana ta tarawa da ya ga dama ya rike ruwa na wata biyu sai ga shikenan an koma a dora hannu a kafin ko ba haka ba to yanzu kuma muna buƙatar sanyi yanzu Allah ya fara turo mana sanyi saboda mene wannan ta karasa wannan ka samu abubuwa ana nan kuma Allah kawo zafi abubuwa dai dake wanda dole ne mu gode wa Allah madaukakin sarki duk abin da muke nema inda yake cewa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa baɗila wa baɗila Allah ya kammala mana ni'imomi na fili wanda muke gani da wanda ba ma gani ina fatan fahimta domin shine Allah cewa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ala wa hadaniyatihi wa rububiyyatihi khalqus samawati wal ardi halittun sammai da ƙasa waqtilafu alsinatikum wannan direction da muke shi yarka da muke shi ma ayar Allah ce ina fatan fahimta wannan na da yare kaza jama'a kaza yare kaza jama'a kaza yare a'a ba Allah ya ne dan mu ringa karo ba muna faɗa a'a wannan aya ce ma ta mu ƙara yadda da Allah madaukakin sarki ta mu ƙara zama lafiya misali amma kaga da yawan mutane ba ka saka abun ba bature in ya ga bakin fata kai na kallon shi a wulakance ne balarabe yare da bature ko bature yare balarabe ko ba haka ba in ka dawo nan gida Najeriya ma haka ko kuma ka dauka bakakken fata turawa duk fararen fata kakaf sun haɗin sirri da bakin fata shi kuma farin fata yana bakin fata na kallon su mene arnan banza arnan wofi ko ba haka ke kallon su ba su mun a gida kuma nan wajen bahaushe yare na duk wata kabila ko ta kabila kuma tare da ko da tare da bahaushe duk asali Allah ba haka Allah halice mu ba li ta'arafu Allah ya halice mu ne dan ka iya gane jinsin da kake ciki mai yiwa kana nemo wani support na wani abuwa ko abu kana tafiya a America misali kawai sai ka gonda babbar riga malam har da rawani ya sa ba za ka ji daɗi ba daga assalamu alaikum assalamu ya ce hawa alaikum sai dan uwa daga ina ko bai taba sanin ka ba kaga ayatihi kenan ya nuna maka irin jinsin ka to abinda Allah yake nan amma bayan mu dan mai kabilanci mai yaki juna bane jama'a wannan rashin sunna ne rashin sannin manhaji na salaf akan ta shi ke haifar da wannan matsala dan Allah da shi yayi da haka Allah ya ce wa min ayati khalqu samawati wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da saban launukanku sai Allah ya ce inna fi zalika latil alamin wannan aya ce ga talikai gaba daya mu gane Allah to muhalli shad bukhari ce waqti lafi alsinatukum kenan ba wani yare da yake mene haram kenan a musulunci kun lura babu wani yare da yake haram dan Allah ya sa wannan ikhtilaful alsin ya zama mene ayoyin Allah madaukakin sarki da haka ba wani yare da zama haramta ai magana da shi kenan Allah ya samu dace kuma Allah ya kawo wannan aya ne mene a lokacin da yake goranta wa halittu mene ni'imar da ya masu kuma suka kasa godiya a gare ta jama'an fanci wani abun ko Allah samu dace وقال تعالى كما الله نتيوا وما أرسلناك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول با وان النبي da muka aika ba wani manzo muka aika illa bilisani qaumi sai da yaran jama'arsa liyubayyana lahum ba dan koma dan yin masu bayanin abin da aka saukar a gare su ina fatan fahimta wannan ma yana cewa ba wani kenan ba yare din ba da larabci aka taba aiko manzanni ba zaka ko ne yare ya halasta kenan jama'an fahimci wani abun ko al-imamu ibn hajar ke cewa shi ko abin da yake kallo wayannan ayoyin bukhari ya kawo su ne da yana cewa to ai annabi kenan ya iya dukkan yare tunda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kun fahimta to amma kaga in an kalli wancan hadisin na zaid zai bayyana mana karancewa a'a annabi ba duka yare iya ba kaga wannan isim ba da ibn hajar a gaskiya ba zai tsaye a daidai wannan wajen ba ya dai iya kalmomin waɗansu yare da suka shigo cikin larabci ina fatan fahimta kamar mu a hausa in ka ce bokiti bokiti ya zo mai kenan amma bokiti larar hausa ce eh boket to me sunan bokiti da hausa eh ban ji ba raza Hadija a wani garin kenan can zamfara to mu dai suna cewa wai lajiga lajiga menene eh yau da ke wuce laser ko to kaje kai ma malam kai ma hanyar zama ta bace maka lajiga shine da Hausa ko ba haka ba yauwa in ka ce kofi ba haushe amma kofi ma ba hausa bace eh yauwa larabci ne kuma turanci ne to amma da hausa ya rake ce da shi moda ina fatan fahimta cokali ma haka amma mai sun shi da hausa cibi cibi dan kwali ma ba hausa bace ko to sunan shi mene kallabi ko kuma mene adiko ina fata kun fahimta tsaya tukuna eh sunan mene? awa kai ne kamfanin yau kuma ka fito da mu a hausa kuma ka ƙara shiga wata ina fatan fahimta to kaga irin wannan a larabci akwai su dewa in kana katin tafsiri sai ka dan ce maka abin sai a ce maka abin nan abin nan sundus sai a ce maka farisiyun riba ina fatan fahimta ko kuma kaza har wasu malam suka ce wai a cikin qur'ani ma akwai yare kusan kowanne yare sai ka tsinci kalmar shi ko ɗaya biyu a cikin mene a cikin qur'ani mu kuma wasu muka ce to ina ta mu aka ce ga yana Allah ce qul i wa rabbi me i amsa shine na'am eh ina fatan ban ji abu yau akwai i wa rabbi aka ce to Hausa ma ta hadisi samu dace to shi ne imamu ibn najira gan cewa kawai annabi ya iya yare duka gaskiya amma hakika ne abin ne nake fahimta ba duka yare iya ba sai dai irin wannan kalmomi da suka shigo ana amfani da su don haka ba zai zama aibi yanzu don mutum na magana an kalma turanci ta faɗo ciki abin nan ba sai dai ba za mu shiga ta wannan yaran ba kana kalma cikin turanci ka ce kana magana sai za ka fasara wani abu ko za ku mani ya zama kalmar ta saje ma da cikin yaran babu laifin kan amfani da wannan abu jama'a fanci abin ko Allah samu dace bukhari ce qala haddathana amr bin ali qala haddathana abu asim qala akhbarna hanbal bin abi sufyana qala akhbarna sa'id bin minaa qala sami'tu jabir bin abdullah radiyallahu anhuma qala qultu ya rasul allah dhabahna buhaymatan lana wa dahantu sa'an min sha'irin fata'ala anta wa nafar فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل خندق إن جابرا قد صنع سورا فحي حالا بكم مالم خاتي حدثنا عمرو بن علي مالم أمر بن علي الفلاس يبام حديثي قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم يبام حديثي قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان حنظلة بن أبي سفيان يبام حديثي قال أخبرنا سعيد بن ميناء مالا سيد ميناء أبام حديثي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ناجي جابر بن عبد الله الله قال مسيداتي قلت يا رسول الله وترناتي يا منزل الله ذبحنا بحيمة لنا ناينكا من وتئر أقيا إبهيما قرم بسا وطحنت ساعا sannan nasa an surfa an baka ce an dafa mana sa'i daya min sha'irin na sha'ir amma na waina kenan fata'ala anta wa nafar da kai da wasu 'yan jama'a ku zo ku ci abinci a gidana an fahimta lokacin ana handak wannan ramin gwalalo jabir sai banci yunwa a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayin maza aka je aka wanka wani akuya aka hada abinci sai ce ka zo kai da wasu jama'a ku ci fasahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya bude mure sai ya ce ya ahla khandak ya kuma abota haƙa ramin handak inda jabirin ƙasana a su'uran jabir ya sana'anta mana abinci ina fatan fahimta wasu'ur shi ne a ta'am kun fahimta ko to wannan kalmar su'ur shi ne mahallin shahid sun ce ba hausa ba larabci ba ce daga cikin yaren farisanci ne kuma abin da ake da asu'ur ɗin shi ne asani min ta'am abincin da aka sana'anta fa hayya halan bikum jama'a ku to mu tafi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Jabir kuma tun da gai haka yake ce to shikenan manzon Allah nayi abin da ku koshi amma tun da ga annabi ya kira ya san kawai shikenan ba matsala zai isa haka suka zo suka ci abincin suka tatil suka koshi kuma aka rage mata ita ma da sauran kawai da aka je aka ci Allah samu dace جواب فانتونا أبنكو بخاري قال حدثنا حبان ابن موسى قال أخبرنا عبد الله ابن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنح سنح قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت الأو بخاتم النبي صلى الله وخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي أب ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي قال عبد الله فبكيت حتى ذكر مالك حدثنا حبان بن موسى حبان بن موسى بام حديثي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله عبد الله بام حديثي an Khalid ibn Sa'id Khalid Sa'id an abi daga babansa an ummi Khalid binti Khalid daga ƴan um ummu Khalid a gidan Khalid bin Sa'id dan Sa'id qala take cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naje wajen manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata a gare shi ma abi tare da mahaifina wa alayya qamisun asfar alhalin a lokacin a jikina akwai wata riga doguwa wadda kake yalo yalo an binci abun ko lokacin tana yar karama ne baban shi baban ta rike mata hannu suka je wajen manzon Allah to kuma ka san dama za a je wajen manyan mutane ka dan canza yara kaya ko in za a je wajen manyan mutane aka dan canza yara kaya ko ko za ka yi manyan baki kawai sai ka basu da kayan majina da ragowar fate amman manna a jika an sa mata sabon kaya kuma sun mata kyau ga ta iya yarinya aka tafi sai manzo Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah da kanta sai ce sana sana an fahimta to wannan kalmar sana sana me ma'anarta qala abdullahi sai abdullahi ke cewa hiya bil habashiyya ita wannan kalmar a yaren habashinci haka ake fadanta amma ta nufin mene hasanatun riga ko mai kyau ce annabi ya yaba kenan kun gane abu madadin can ka hadhihi qamisatun hasana hadhihi qamisatun hasana to sai bai amfani da kalma hasana wanda ke larabci bace sai amfani da mene kalmar sana sada wanda ke habashiyanci ce jama'a kun fahimci wannan abun ko wanda yana cewa haka ake in kaga mutum ya sa sutura mai kyau sai ka ji daɗi kai murna a matsayinka na musulmi ba kallo cewa yanka ba saba ko wani abu haka Allah ji kan mala albani Allah saka mai alkhairi mu dai kan mun ga alkhairi mun gani a karance mun gani a kace wallahi da wahala kaga wani dalibi ya wata shiga mai kiko an face sai kaga farin ciki a fuskar albani fiye da wanda ya samu wannan abu ni kaga nayi sana'a kaya ina abun nan duk sanda na zubo kaya na tago muka hadu dan mukan wata ɗaya ko sati biyu kuma ma da ba da ya gani malam sai ya gaggara ka san tele ne shi kuma sai ga ya gyara nan ya ja nan ya gaggara haka yana ta murna wallahi tallahi ban san sono akai haka ba ba ran zai ganka da wani abin alkhairi ka ya ɓaci rai sai dai yana maka ya fi jin daɗin al'amarin na fatan fahimta amma musulmi jibiyar da rayuwar ta kasance kwanaki yadda abin ya zama bakin ciki ya yi wata cikin musulmani ta yana za mu ci nasara ba mu ci nasara da irin ɗabi'un ba mu kai musulmi gyara halayen wallahi kun ji abin da imamu ne ya faɗa a cikin karatunmu na jiya na riyadu salihina musulmi sai sun cire hasada sun cire riya sun cire ujubu sun cire girman kai a rayuwarsu kuma inda aka cire maganin hasada a rayuwarka ka gane cewa wannan abin da Allah ba fa hikima Allah ce ta bashi wannan abin ba karfin shi bane kai da kake jin haushi fada kake da Allah madaukakin sarki kuma ka gane fadan da jin haushin ba zai canza komai ba sai dai kai ta jin haushi in ka gani kai kadai wallahi mu gyara halayen mu kuma kana bakin ciki da wannan ka auna kai ma in kai ne kuma aka bakin ciki zaka ji daɗi ina fatan fanta wannan abu kuma baka san ta gobe kai Allah zai ba wannan ni'ima ba ka sani ma ko addu'a dan kai kace ka Allah shi albarka barakallahu fi ka sani gobe ko kai Allah zai albarka kuma ta jojen ka Allah dai samu dace manzo Allah kin sallallahu alaihi wasallam sai yaba wannan riga ta wannan yana ke cewa sana sana qala billahi wa bil habishi hasana qalat take cewa fa zahabtu al'abu bi khatimin nubuwa sai naje ina wasa da zoban annabta zobi ne a hannun manzon Allah yana karma ta kama hannun manzon Allah sai ga jujuya tana wasa kaman za ta cire haka shi kuma manzon Allah na kallon ta yana wasa da ita yakan wa yara wasa haka manzon Allah ko yin ga gwale musu ido din da ake yara haka uh sai su tsoro ai wasa haka ko yakan sa ruwa baki ga tsirri na tsarta masa haka yara in aka ci annabi ya dawo haka fa yara suke fita Madina a guje su je taron manzan Allah ya ɗauki wani rataya ana ya ɗora ana ya sa wannan haka kagar hama kenan a wani ba kawai ganshi ce kai kai kai manzan Allah kake haka da yara madan akwakori su ce a haba ba kawai man la yarham la yarham wanda bai da rahama Allah bai shi mai rahama ba shi ba ina fatan fahimci wani abu wani ma a gidan shi ma mata shi ma tsoron shi take ji sai ga da an na tsakkan wala na ron ba jimi kai Allah rufa asiri ya'ya cikin tsoro mata cikin tsoro ba abin zai fahimta su ba su fahimci komai ba Allah ya kyauta to wannan ba laifi bane kada ko malam gaba kada ce gashi an ce annabi na kama hannun mata ko ko ba haka malam gaba kada yake cewa ba Allah ya kyauta fa zahabtu al-aw bi khatamin nabiy wa nubuwa sai je ina wasa da zoban nan na annabta fa zabbarani abi sai babana ya tsawatar da ni daka mun tsakai annabin kike wasa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce da aha rabu da ita tana da yanci summa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma juya yi mata addu'a cewa abli wa akhliqi Allah baki tsawon rai ta da zaki murkan har su ribe har kuma su tsufa albiliya shine tsufarsu alkhilq shine shi ma duk tsufa din ne kaman kalmomi ne mene masu mutradifat ina fatan fahimta annabi ya sake mai wata wannan kalma summa abli wa akhli summa abli wa akhliqi ma'ana annabi faɗi wannan hasan ku ga ita wannan yarinya din qala abdullahi shi abdullahi sai yake cewa wanda roto daga Khalid ibn Sa'id kenan ko sai ce fa baqiyat wannan riga sakamakon addu'a ta manzon Allah haka ta yi saura hatta zakara ko hatta zikira hassan da ake ambatan wannan hadisi din to wannan riga nan bata tsofa ba aka ce har ita matan mata mutu ta bar rigar sakamakon addu'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta kai alhamdulillah jama'a kun bace wannan abun ko to aka ce ita ba ta tana ga kin waɗanda suke tsaurai ba kamar Musa ibn Uqba ɗaya daga cikin marauta hadisi aka ce shi ya tadda ita wannan mata a raye wanda shi kuma bai ga wani sabi ba ita ba saboda ta yi tsawarai riga ta yi tsawarai shi sa ko in kuka ji annabi addu'a ce rahimallahum ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara alherin Allah kawai mutumin da ke da sauki wajen siye ya iya bugo hancin zai sayayya samhan idza ba idan kuma zai siyar yana da sauki ba zai zo bugo hanci ba nan kuma ya kuntata annabi ya ce Allah ka alkhairi ga wannan mutumi din to kaga wannan wallahi aikace mun ga haka idan yanzu kana da irin wannan ko sai kaga Allah ya sa maka albarka a rayuwa sai Allah ji kanka da rahama irin wannan abu mun ga irin wannan da yawa ina fatan fanci wannan abu haka annabi yake cewa nadarallahu ra'an sami'a min nashi'an fawa'ahu wa addahu kama sami'ahu Allah ce annabi yace Allah haskaka fuska Allah yaukaka fuskan mutumin da ya ji wani abu daga gare mu ya haddace ya kiyaye je kai shi gaba wannan mutumi Allah kaskaka mashi da haka sanda annabi ki addu'a malam mu ringa samun confidence akan wannan addu'o'in da fata alkhairi zaga wannan abin ya faru da kai amma galiba abin da ke samun mutane shine da'uf laqin ba sa tabbaci akan abin ba sa jin wannan karfin abin da annabi ya faɗa Allah shi kiyaye Allah samu dace مالك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية خخ خخ أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة مالك حدثنا محمد بن بشار مالك محمد بن بشار يا بام حديثي yake cewa kuma qala haddathana gundar yace gundar ya ba mu hadisi qala haddathana shu'ba yace shu'ba ya ba mu hadisi an muhammad bin ziyad daga muhammad dan ziyadin an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah kara mai sadda yace annal hasan bin ali lalle sayyidina hasan dan ali dan abi talib Allah kara masa yarda akhadha tamratan min tamri sadaqa ya dau wani dabino kwara daya daga cikin dabinan sadaqa faja'alaha fi fihi sai ya sanya dabina a bakin shi zai tauna fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bil farisiya ya amfani da kalmar farisanci cewa khikh khikh mai ma'anar khikh khikh shine furzar furzar ina fatan fahimta amma ta'rifu anna la na'kulu sadaqa kai hasan baka san cewa mu ahlul bait ba ma cin sadaka ba ina fata an fahimci wannan abu Allah ya samu dace wannan na cewa ahlul baiti ba sa cin sadaka kuma haka yake a cikin addinin musulunci duk musulmi wannan ijma'i arwan musulmi ne ahlul baiti ba sa cin mene sadaka in ka ga wani ya ce maka shi ahlul baiti ne yana neman sadaka to ka ce ka kai ba ahlul baiti bane kenan kaman sharifan da muke da su a Kano ko ba haka ba zai hau keke na la ilaha illallah la ilaha illallah sai ana ta kawo sadaka daga gidaje Allah inda muke makaranta a can gwambaja na fatan fahimta muna da wani sharu ranar juma'a ke fitowa yanzu haka ina gashi idona da wata sifili tashi sifili farar keke ina fatan fahimta zai gan shi ta yana wani tsoho ne fa yana yana la'ila ila da ya wuce fa sai ana ta turo kuɗi mala in ya je wajen mai tsire ja burki a wajen mala sai ga mai tsire yayin kafa ana turowa mala kuma sadaka ce suke ce to kuma wai jikan annabi ne in dai ahlul baitin to ba cin sadaka mala yau wannan shi ne shari'a musulunci Allah samu dace to kun kuma a nan manzan Allah ya mafi ani da mene da kalmar farisiyanci kaga wannan ke ƙara nuna cewa mene hadisan da aka rawaito cewa annabi ya ce wai kalamu ahalin nari bil farisiya wai magana yan wuta da farisanci za su ringa yi ina fatan fahimta kun bin cewa wannan sai ko kuma daga ce akwai hadisi muskaro ce yana cewa wai man man takallama bi farisiya zadat fi khubbihi wai don da ya magana da farisanci zai ƙara lalacewa wa naqasad min muru'ati muru'asa kuma za ta tawayya wannan hadisai dukansu imamu hakim ya fitar da su a cikin mustadrak da isnadi yake mai matukar rauni haka nan ya sake fitar da isnadi dai hawaye daga umar cewa wai umar ya ce ya ce wai manzon Allah ce man asanal arabiyata duk da ya iya larabci fala ya takallaman bil farisiya ahir ya magana da farisanci fa innahu yuwarithu nifaq wai kal yaran farisanci yana haifar da munafunci shi ma wani isnadi wanda ke mai rauni kwarai da gaske bai tabbata ga manzon Allah ba musamman ga manzon Allah ya riga magana da ita din Allah sa mu dace dama an fanci babun ko malai ce babul gululi wa qaulillahi azza wa jalla babun zai mana bayani game da hukuncin gulul al gulul shine mutun ya dauki dukiyar ganima boye kafin araba ina fatan fahimta sannan kuma suka yi ilaƙin gulul ana nufin mene ana nufin ko da kuɗin gwamnati ka ɗiba ba da izini ba domin asalin gulul shi ne ka yi wani abu da ke a ɓoye hufiyatan to kaga wanda ɗauki gani ba bara ba kaga ɓoye haka wanda ya sa cikin mutu kaga shi ma shi za ke ce wannan aiki mene gululi sai ma ne cewa ƙaunin lahi azza wa jalla da faɗin allah maɗaukakin sarki wa man ya gululi ya tibi ma galla yau duk wanda ya gululi zai zo da wannan gulurin nasu ya ranar alkiyama dole ya ɗauke ta dukiya ba a raba ba ko ya kwashe dukiya gwamnati ba a bashi ba zai zo da wannan dukiya ranar alkiyama yana ɗauke da ita Allah ka tsare mu don haka in an je jihadi sun da mana bayan jihadi ne ko me ka gani ya baka sha'an aka je jihadi baya halasta ka taɓa wannan al'amari din sai ka bari sai an raba tukuna idan kuma mutum ya taɓa ya za'a kenan idan har sai da ya taɓa ya kwasa ya tabu da su sai kuma ji ana kanta mai wa manyan galuliyati ma galle yawmul qiyama mai yawa ma an gama rabawa sai bayan sai shekara ɗaya ko sati biyu da wannan karatun sai tsoron Allah kama shi zai kenan wasu malaman suka ce wai zai raba gida biyar ya kawai imam khalifa kenan kashi ɗaya kashi biyu kashi hudun kuma ya sadaka da shi ina fatan fahimta wasu kuma suka ce a to shi kenan sai dai je istighfari amma zance na gaskiya shine cewa mene zai mai da wannan dukiyar ga musulmi gaba ɗaya da imamu shafi ya ce to kashin na farko in nashi ne rike mana gaba daya in ko kashi din an ce ba nashi bane in nashi ne zai rike to kuma ba nashi bane in ba nashi bane to dan me zai sadaka da rike da ba tashi ba kun fahimta shine wa kujabu da malaki cewa qal ibn munzir al imam ibn munzir yake cewa ajma'u ala anna alal gali an yu'ida ma galla qabla al isma dole ne malamai sun ijma'i akan cewa wanda ya saci dukiyar ganima kafin a raba sai ji wa'azi to dole dawo da ita wa amma ha idan ko bayan an gama rabo ne fa qala sauri wal auza'i wal lays wa malik da sufyan sauri da auza'i da lays da malik suka ce yadfau ila al imami khumsahu sai kai wa liman 1 over 5 na wannan duke da ya sata misali ake naira miliyan 5 sai bai da miliyan 1 hudun kuma sai aje wa yatasaddaqu bil baqi sauran kuma sai je sadaka kaga ne bukatar neman dalili kenan wakana mewa sun kiyasan shi da mini kenan rikazi ko wakana shafi'i la yara bidalika amma imamu shafi shi kuma baya ganin haka din wa yaqulu yana cewa in kana mulkahu fa laysa alai an yatasaddaqa bi in dai dama na shi ne ai ba dole ne sadaka da duke shi ba dama wa in kana lam yamliku idan kuma dama bai mallaka ba fa laysa lahu sadaqa bi mali ghairi bai da ikon sadaka da duke waninsa qala sai ce war wajibu abinda yake wajibi akan irin wannan mutumi an yadfa'ahu ila al-imami ya maida wannan dukiya zuwa ga komanda shugaban musulmai kal amwalid da'iya kaman sauran dukiya da suka ta tozarta in aka samu sai a maida zuwa ga meni zuwa ga imam shi sai da zai da wannan dukiya din jama'an fahimci wannan abun ku Allah samu dace to yanzu kun ga kenan in kun fahimci wannan katin da kyau da tattaunawa nan wannan magana shafi ita ce daidai kun fahimta ko to an fahimci haka da kyau kenan waɗanda za su sace kuɗin gwamnati su je su sadaka shin wannan duke suka ta tasu ce ba tasu ba ce ya kamata su fahimci wannan abu kuɗin gwamnati in ba a baka ba idan kalifa bai baka ko gwamnati ba ta baka ba ba naka ba ne duki al'umma ce kamar yadda wannan ganima kai ma kana da rawa a ciki ina fatan fahimta a wannan ganima kai ma soja ne da kai aka yaki kana da rabu amma tun da ba araba an baka ba naka bane abin da ka dauka shi yasa zaka zo da shi ranar kiyama haka duke gwamnati tun da ba araba an baka an baka wani haƙi naka ba zaka zo shi ranar kiyama dole ka mai da dukiya da haka ka saci miliyan 500 sai wani azzalimin malami dan bid'a sai ce maka ai shikenan ka je umara kawai shikenan an ka je umara ma bata yi ba dan da kudin halas ake umara ko kan kaje ake haji ko ka gina masallaci ko ko ma ka ba mu je mu roƙa maka Allah ka ji azzalin malami an saci duke mutane ka ce wai a baka waka je ka roƙi Allah kai malamin bid'a Allah Allah wanda malamin bid'a jama'a Allah samu dace ma bukhari ke cewa qala haddathana musaddadun qala haddathana yahya an abi hayyan qala haddathani abu zur'a qala حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظ وعظم أمره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رضاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبتي سامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاء تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة مالك حدثنا مسدد مال مسدد يا بام حديثي قال حدثنا يحيى مال يحيى بام حديثي عن ابي حيان ابو حيان قال حدثني ابو زرع ابو زرع بان حديثي قال حدثني ابو هريره يجي ابو هريره بان حديثي رضي الله عنه الله قال مسدا قال يجي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وترى من زن الله تزاد امين الله ثبت اغريشي يا ميكي a cikinmu fadhakaral gulula annabi ambaci gululi shine sata kudin ganima ko kuma na gwamnati fa azzamahu annabi girmama al'amarin gululi wa azzama amrahu kuma girma al'amarin gululi ya girmama gululi koya ne kuma al'amarin wace mai girma ne fa bayan mutum ke kallon simple ba qala sai annabi ke cewa la ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamah kada in haɗa ɗayan kura na alkiyama shi la ulfiyanna ay la ajidanna ahadakum yawmal qiyama ala raqabati farasun lahu hamhama akan wuyen shi akwai raƙumi yana kuka shine hamhama kukan raƙumi kada ta da ɗayan kota ranar kiyama a filin kiyama da raƙumi riki-riki a wuya an rataya masa raƙumi na mo yana wannan iko shine hamhama kuka na raƙumi faya ƙulu sai ce ya rasulallah ya manzan Allah a gifni ka taimake ni faƙulu annabi ce sai ce da shi la amliku laka shay'an ba na iya mallaka maka komai a yau ba zan iya gafarta maka laifinka ba kad ablaktuka amma dai abinda aka sa nayi maka na wa'azi na ga maka yanzu wannan abin ganganci ne kai sai ka san da zaka yi kenan amma ka ba abin zan yi maka wala raqabatihi ba'irun lahu ruga ko kuma kaga mutum can farasin ne kenan ko doki ne ce raƙumi an fahimta ko wala raqabatihi ba'irun kan tadda ɗayan ku a ranar kiyama a wuyan shi akwai raƙumi lahu ruga yana da kuka irin na raƙumai ya kuli na cewa rasulullahi a githni ya manzo Allah a gaza min fa qulu sai ce la amliku laka shay'an ban yi mallaka maka komai yau kad ablaktuka na isan maka da sako wa ala raqabatihi samitun kada kuma taddon ranar kiyama a wai shi an daura mashi dala da naira an mai tsakiya da su shine samit shine azhabu wal fidda ina fatan fahimta to kanta da wanda kudi ya sa ta ga sanan fa yaqulu sai ce ya rasulullahi ya manzan Allah a gifni ka taimaka mun fa qulu la amliku laka shay'an ban mallaka maka ba zan mallaka maka komai ba qad ablagtuka na fa isan maka da wa'azi wa ala raqabati riqa'un takhfiqu kar in taddauna alqiyama da tufafi da yadudduka shine riqa yadudduka ga sun an rarrata mashi suna kikikiki haka saboda ƙara fa yaqulu zai ce ya rasulullahi manzon Allah a gitin taimaka min fa aqulu sai ce la amliku laka shamban malaka maka komai qad ablagtuka na isan maka da sako qala ayyubu sai ayyubu ke cewa abi an abi ya haigar abi haya farasun lahu hamhama ma'ana doki wanda yake mene akwai kukan haminiya ta doki to kada hada wannan qur'anin kiyama da irin wannan yace kuma taimake to bazan iya taimaka mai da komai ba ina fatan fahimta mun gama karanta hadisin da wasu amma insha Allah za mu ja burki anan sai in Allah kai mu gobe sai mu dan ƙara haske akan hadisin abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka kafe mana Allah ka kare mu da ilimi mai amfani ya Allah ruwanka Allah muna tozi da sunanka kyawa da sunan ka madafi daukaka Allah ka kare mu da ilimi amfani Allah ka kare mu da ilimi amfani Allah ka dauka addinin musulunci da musulunci Allah ka farta da kafirci da kafirai wannan makanta ta mu Allah ka sa mata albarka ka jagoranci jagoran zuwa ga abin da kake so kai da shi ya Allah Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwilu bi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana واجعله وارث منا وثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله